بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu da saduwa a wannan dare yau muna litinin daren talata uku ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 da shida wanda kuma ya dace da uku ga watan uku hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙo allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu tashi a farkon aya ta 41 jiya bayan mun kammala kisan annabi isa alaihi salam da nana maryam akwai bayanai da ya kamata mu yi ya zama lokaci ya cin mana kafin mu shiga kisan annabi ibrahim alaihi salam wanda kisan annabi ibrahim alaihi salam kisa ce mai mahimmanci wacce take kunshe da darussa masu tarin yawa a ciki wanda za mu karanta a yau har zuwa gobe insha Allahu gaɓoɓi da za mu so mu tattauna game da abin da muka karanta a jiya da shekaran jiya wanda shafi kisan maryam alaihi salam da kuma ɗanta isa ɗan maryam alaihi ma assalam kusan annabi isa kamar da na faɗa yana cikin ulul azumi na rusul manyan annabawa guda biyar da suka fi kowa na farkonsu annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad alaihimu assalatu wassalam wannan a ainihin jerin lissafin yadda suka zo kenan ba ina lissafin ainihin kowa darajar shi ba annabi nuhu shine na farko a wajen zuwa sai annabi ibrahim sai musa sai isa sai annabi muhammad alaihimu assalatu wassalam bayan na annabi isa dan maryam a ƙur'ani an ambace shi a wurare masu tarin yawa allah ya kira shi da ibn maryam ya kira shi da almasihu ya kira shi da isa don almasihu da kiristoci ke faɗa yana cikin ƙur'ani ina fata an gane yesu almasihu ko yauwa kalman yesu ɗin yare ne na ya ainihin hibiru su sun aro ne kamar yadda suka ji ake faɗa ba hausa ba ne ba turanci ba ne ba ba kuma wani abu ne na wani addini ba kawai yare ne to annabi isa an kira shi da almasihu a ƙur'ani sau goma sha ɗaya a wurare daban-daban da kalman almasihu an kira shi da isa sau ashirin da biyar an kira shi da ɗan maryam sau ashirin da uku ita ɗin karan kanta kuma an kira ta ƙur'ani maryam maryam har sau talatin da uku talatin da hudu afwan to kaga wannan daraja ne Allah ya ta ambatan sunan kama cikin alkur'ani mai girma to annabi isa da mahaifiyar shi sun samu wannan darajar kuma babu wata mace a ƙur'ani da aka ambaci sunanta sai na na maryam karara a ce wance sai na na maryam hatta mata annabi an kira su ne kawai a dunkule wa azwajuhu ummahatuhu amma ba a kira sunan aisha khadija wance da wance ba hatta zainab wacce take da kisa da ke cike da abun mamaki wanda aurenta ma Allah ne ya ɗora shi da kanshi ya ɗaura auren Allah shi ne waliyi shi ne wakili shi ne shaida shi ya biya sadaki ina fata an gane duka a sama aka ɗaura auren annabi kawai ce mishi aka yi falon maka ba zai domin hawa tsaron zawajina ka ha an riga an ɗaura auren an gama sanar da shi aka yi kawai sai dai ta tare amma duk da aka ba kira sunanta ba ina fata an gane tunanin maryam ba ma kiran sunanta ba har sura aka mata guda suratu maryam an fahimci wannan abin da kyau to abinda gaban da zan so na ainihin dan ce wani abu a kai kafin mu shiga karatu shine annabi isa ya yi magana yana cikin tsumman goyo haka ne ko ba haka ba dama allah ce wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahalan wa min salihin tun kafin a haife shi da aka haife shi kuma fasharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan qala inni abdullahi ina fata an gane yace ni bawan allah ne to annabi isa ne magana na cikin tsumman goyo wannan abun al'ajabi na a wurin kiristoci a ya kamata ya zamo dan Allah ina fata an gane dan ga jariri na magana to ai ba shi ne farau ba waɗanda suke magana cikin tsumman goyo ina fata an gane an samu waɗanda suke magana suna jarirai ba ɗaya ba ba biyu ba annabi ya ba da labarin adadi da yawa a cikin hadisai kamar yadda suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai guda biyu zan karanta ɗaya hadisin hadisi da muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun yi ittifaki kan fitar da wannan hadisin daga babban sahabi abdurrahman dan sakhar abu huraira allah kara masa yadda addausi ya ce lam ya takallam in ji annabi alaihi salatu wassalam fil mahadi illa thalathatun babu wanda ya yi magana a cikin tsumman goyo sai mutane uku wannan hadisin ya zo da uku amma dan su hadisai kuma sun zo da wasu daban ina fata an gane wannan ga ɗalibin ilimi ya san akwai irin wannan a hadisi a faɗi adadin wani abu ba ana nufin iyakansu ba kenan a lokacin iya abin da aka ba da labari kenan ila daga baya kuma Allah sake ba shi labarin wasu dan duk abin da yake ba da labarin shi ma wahayi ake mishi dan baya na abin ya faru sai ya ce to babu waɗanda suke magana cikin tsumman goyo sai mutane uku na farko sai ce Isa ibn Maryam Isa dan Maryam daga nan annabi ya gama dan kisan shi na Qur'ani ba sai ya ce muku an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba an gane ko sai ya ce na biyu wa sahibu juraijin da kuma juraiju da kuma abokin juraiju afuwan sahibu juraij ko ma'abocin juraiju juraiju shine sahibul qissa to sai annabi da ya ce sahibu juraij sai ya ce wa kana juraijun rajulan abidan shi juraijun nan wani mutum ne bawan Allah na gari mai ibada mai bauta to me zai faru fattakhadha sawma'atan fakana fiha sai ya kasance ya riki sauma'a sauma'a shine ɗakin ibada wanda malami na yahudawa zai shiga yana ibada ke sa Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi ismillahi kathira to sawami'u jam'i ne na sauma'a sauma'a shine guda ɗaya ɗakin bauta na malamin yahudawa inda zai gina ya keɓe kan shi yana ibada a ciki ya shiga halwa kenan ko ba amma halwa fata ciwa-ciwa ba ina fata an gane ita halwa yahudawa sun yi ta kiristoci sun yi ta kuma a addinin da allah ya yarda da shi bisa addinin annabi musa da annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi halwa ya zauna a kogon hira kwana casa'in yana halwa ina fata an gane ya sa alfazazi a cikin ishiriniya ya ce bai gane hira'in mufridan ya tahannasu ya zauna cikin kogon hira shi kadai yana ta ibada to a nan ka keɓe kanka kana ibada ba ka fita a shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da an hana duk abin da zai hana ka zuwa sallan jam'i wannan abin bai halatta ba ku gane wannan abin da kyau shi yasa ko itikafi sai dai kai shi a masallaci ba itikafi a gida sai dai na yan awanni in zaka yi ka shiga itikafi daga bayan sallah asuba zuwa kafin azahar ka fito ka tafi masallaci amma waka shiga wata halwa ba fita sai bayan kwana arba'in ba ka sallan jami wallahi tallahi kuskure ne bidi'a ce tsantsa wanda annabi bai karantar da wannan ibadar ba sahabbai ba su yi ta ba tabi'ai ma ba su yi ta ba yanzu misali akwai wani babban waliyi da aka yi a nan kasan a jihar yobe kwanan na wani daga cikin mabiyan shi ya fito ke cewa su fa waliyinsu ba taɓa waliyi ma irin shi ba kasan kullum haka suke kowa ƙara ƙoƙarin ɗaukaka waliyin shi yake sai ce waliyinsu ya shiga halwa na shekara ashirin shekara ashirin ba sallan jam'i ba sallan juma'a wani irin halwa ne wannan wanda hadisi annabi ya ce idan ka bar juma'a sau uku kai kai kalmar shahada sati uku baka je juma'a ba lafiyanka kalau babu wani uzuri na tafiya baka tsinci kanka a halin da za a ce kar ka je sallah ba a juma'a ta sare a kanka haka kawai har sau uku to ka sace kalmar shahada ana jin tsoron za ka ma rasa imaninka ko kuma allah ya ainihin toshe zuciyanka to sai ce waliyinsu ya shiga halwa shekara ashirin akwai yarsa sai ya dawanci ya faɗi sunanta wai ran da aka haife ta ya shiga halwa ran da ya fito ya ɗaura mata aure ba ta san babanta ba an gane ko sannan wannan waliyin nasu kuma ya yi saukan ƙur'ani sau miliyan saba'in miliyan saba'in sannan kuma ya saukan ƙur'ani miliyan goma ya ba na abubakar kyauta ya ƙara miliyan goma ya ba na umar kyauta ya ƙara miliyan goma ya ba na usman kyauta ya ƙara miliyan goma kuma ya ba na aliyu kyauta sai ya ƙara miliyan goma ya ba abul abbasi ina fata an gane to kaga ya ƙara wata miliyan goma ya ba wa na senegal to kaga waɗannan abubuwan gaba ɗaya tatsuniya ce ban kira sunan kowa ba an gane ko to kaga ya yi saukan ƙur'ani sau miliyan 130 to idan ka yi lissafi a shekara kwana 300 ka ɗauki ma shekaran kalanda na turawa gregorian kalanda kwana 365 to idan ka yi lissafi 365 sau 100 nawa zai baka dubu ɗari uku da nawa da sittin da biyar to sha kai saukan ƙur'ani miliyan ɗari da wani abu sai dai ko duk minti talatin yake saukan ƙur'ani ban gane ko kun gane maganan ba to ire-iren waɗannan tatsu ne don Allah a daina yaudarar mutane da su sannan duk wata ibada duk wani matsayi da za ka kai a cewa an yafe maka sallah wallahi ƙarya ne annabi isa cewa ausani bis salati wazzakati ma dumtu hayyan matukar ina raye Allah ya wajabta min sallah to dan me annabi Isa an ce sallah wajibi ne akan shi sanan kai ka zo ka cewa an yafe maka sallah annabi da kanshi Allah ce da shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu litaqwa suratu taha dabda bakin boda to kaga anan idan aka ce annabi wanda fi kowa da komai a cikin halitta ba a yafe mishi sallah ba ‘ya'yan shi da matan shi da jikokin shi da sahabban shi ba a yafe mun sallah ba sai wani haka kawai don Allah a Najeriya kuma ka yadda wani da hankalin dabbobi muke da shi ya kamata mu dinga jin irin waɗannan labarun a matsayin ta zo mu ji ta kuma ta zo mun ji ta ta gizo da koki shi kenan ka huta idan mai faɗan ya ɗan taɓo ya zamo kai kana da hankali karka taba yadda a baka wani abun da za a ce an yafe maka sallah wallahi ba musulunci bane ba duk abun da ya sa ka bar sallah wallahi ka kafurta ya zama wannan shine aqidar ka babu wata kungiya da zaka shiga kowace ce a ce an yafe maka sallah kuma ka yadda to an raba ka da imanin ka ne kun fanci wani abun da kyau to sayyidina jurayj yana ɗakin shi yana ibada to sai ya kasance mahaifiyar shi sai ta kwala masa kira yana cikin sallah ya juraij in ji babash juraij na ga yayi bar mishi ko juraij sai ci ya rabbi ummi wa salati ga baba ta na kira ta ga kuma sallah na sai fifita sallan shi akan kiran mahaifiyar sai ci gaba da sallah to a wata ruwaya an ce abun ya faru har sau uku sai ran teɓaci ita ce ya Allah karka kashe shi har sai ya ga fuskan karuwa ma'anan wannan magana shine ya haɗu da jarrabawa da sharrin karuwa tunda da har ina kiran shi ya zama wani waliyin da ba zai respectin ɗina ba ita a tunanin dan ba san me yake faruwa ba kuma Allah sai ainihin hana shi mata bayani ai baba sallah nake saboda Allah na so ya daga darajar shi Allah sai sa wani abu ya faru da kai na jarrabawa ka shiga bala'i da tashin hankali in kai haƙuri alkhairi ne a gaba ina fata an gane in ka duba manzo Allah ai an kore shi a Makka alaihi salatu wassalam baya so ya fita a Makka jarrabawa ce kakannin shi ne suka kafa Makka shi ya fi kowa zama ɗan ƙasa ina fata an gane su suka kafa makka amma yau an kore shi haka ya fita da baƙin ciki da damuwa ya juya ya kalli makka ya ce ke ce mafi tsarki a ban ƙasa ke ce wurin da allah fi so a ban ƙasa in ban da mutanen ke sun fidda ni wallahi ba zan fita ba makka ma haƙuri yake ba ta an gane ko to amma da ya tafi madina alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi ne to ire-iren waɗannan jarrabawa in suka zo kai ma a rayuwa duk jarrabawan da zaka samu a kasuwancinka ne a karatu ne tsakaninka da 'yan unguwa ne suka sama ido suka fitine ka 'yan gari ne makiya ne wane ne jarrabawa kowace iri kai haƙuri akwai alkhairi a gaba ina fata an gane dama Allah bai bare mutum babu jarrabawa to a takaice dai sai na juraic abin da ya faru da shi kenan ana nan ana nan yahudawa kuma sun tsane shi dama su inda kai salihin bawa na haushin ka suke ji kuma dan uwansu ne fa yaran su ne annabi musa ba yahudi ne annabi dawud annabi suleiman annabi isa amma sun yi attempting ma kashe shi Allah ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin aw nugu bi ghairi al-haqqi aw nugu wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin suna dai kashe annaba ta kowace fuska to sayyidina jurayj suka ga ya za a yi wannan mutumin su bata masa suna tunda shi dai wai shi waliyi ne kullun yana ibada sai suka haɗa kai da wata karuwa ta ce in kuna so ne na san abin da za a yi ta je ce ta duk abin da za ta yi don ta yaudare shi ina ya fi ƙarfinta akwai wanda shaidan ma baya bi ta gabansu ina fata an gane duk bala'in shaidan akwai inda ko zuwa baya yi sai jina umar mai annabi ya ce layin da ka bi shaidan baya bin wannan layin da sai na umar ya taho shaidan sai ya haka ina fata an gane ya canja hanya to haka shi ma juraic ta yi duk abin da za ta yi abu ya gagara me ya faru a ƙarshe sai ta je ta samu wani makiyayi suka haɗa kai ya mata ciki ta aihu waye miki ciki ta ce juraiju akwai fitina sama da wannan aka zo kuma aka fito da shi a ɗakin shi aka dinga dukan shi aka rusa ɗakin ba a ma ce mishi ga abin da ya ba ina fata an gane ba a ma ce mishi ga laifin da ya ba mene aka ce ai kaya wannan ciki ya ce ni aka ce ce ina dan aka ce gashi ne ya ce to ku bani minti kaɗan bar ne na fila ya yi sallah ya gaya wa Allah yana fitowa sai ya taɓa cikin jaririn ya zungure shi haka ya ce waye ubanka man abuka jariri waye babanka ya ce ai makiyayi ne yana wuri kaza aje a same shi ina fata an gane shikenan ya wanke shi sai gashi na suna rungumin shi ya waliwullahi suna ba shi hakuri dan sun ga abin mamaki ya taba jariri kuma yayi magana bi izinin lahi to kaga wannan yayi magana ba annabi isa ne kada ya taba magana yana jariri ba annabi ne bada labarin wannan a cikin hadisi ingantacce ya sake bada labari kuma a cikin dai wannan hadisi ya ce a lokacin banu isra'il an yi wata mata tana shayar da jaririnta sai wani mutum ya wuce ya ci ado wato a doki mai tsada kamata yana cikin wata mota mai nishi ina fata an gane ka sa ko mota mai nishi ko to shi ma ce irin wannan mota mai nishi din idan a yanzu ne yana kan doki ka san idan ka samu waɗanda suka san doki akwai dokin da sun gan shi za ce ƙarshen magana kenan to irin dokin nan na ƙarshe ya wuce aka yana tafiyan takama mai arziki ne sai ta ce Allah ka sa ɗana ya zamo irin wannan dan yana shan nono sai ya sake sai ya kalli wanda ke kan dokin sai ce ya Allah karka sa da zamo irin wannan a'a mahaifiya hankalinta ya tashi jaririya ba ta amsa wanda bai kai lokacin da zai fara magana ba sai aka wuce da wata mata kuma ana dukanta ana mata wulakanci mazinaciya kin yi kaza sai ta ce ya Allah karka sa ɗana ya zamo irin wannan sai ce ya Allah ka sa da zamo irin wannan sai mahaifiyar ta ce ya aka yi haka na maka addu'an ka zama mai kuɗi ka ce ba irin wancan ba na ma addu'a kar ka zama wannan wulakantacce ya ce Allah sa ka zama irin wannan ya ce ai dalili wancan da kika gani mutum ne babu Allah cikin rayuwar shi fasiki ne mujrimi ne kuma ina fata an gane ba na addu'a na zama irin shi duk wannan abin da kyalkyalin banza ne jahannama zai tafi ina amfanin ado idan ya kare a jahannama babu shi duk daɗin da za ka ji a duniya wallahi in ka mutu ka shiga wuta aikin banza ne a kullum muna faɗa idan ka dubi misali masu arzikin duniya a yanzu a ce maka irin su Elon Musk misali na America ko irin su Bill Gates wanda shi fi kowa jimawa yana rike da wannan title din da duk ire-iren su su Mark mis- misali mai Facebook da sauransu kai da kake talaka auren biriji ina fa ko auren shi'e a gane ko ko a kowace anguwa ta bayan gari wallahi in kana da imani kana sallah ka yadda da Allah da manzo da Qur'ani wallahi ka fi su ina fata an gane za su fi ka kadai ne in sun yi kalmar shahada ina fata an gane amma matukar ba su da musulunci kuka mutu wallahi kai ne wali kai ne mai kudin ina fata an gane to kar ka yadda wani abu na duniya raba ka da imaninka to bayan wannan sai ya ce mata ita kuma wannan da ke ga ana wulakantawa sharri aka mata kuma salihar baiwa ce mutumiyar kirki ce yar aljanna ce insha Allah to kaga jariri ya sake yin magana sannan akwai mashida ina ji akan shi zan tsaya saboda suna da yawa akwai mashida wanda kissanta kissa ne mai tsayi imam ahmad ibn hanbal wancan hadisi ne muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi akwai imam ahmad ibn hanbal ya fidda hadisi a cikin musnad da imam tabarani cikin mujam da ibn hibban da imam hakim imam zahabi ya ci hadisi ne hasan da sauran malaman hadisi ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsiri ya ce isnaduhu la ba'sa bihi daga cikin manyan manyan malaman zamani allama ahmad shakir da ainihin shu'aibul arnaut duk sun ce wannan hadisi ne hasan wannan wata mata ce aka ruwaito daga abdullahi bin abbas ya ce manzo Allah ya bada labari ya ce lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi aka tafi da shi saman sama ina fata an gane ka sa annabi shi kaɗai ya je saman sama kun san saman sama ko ya je har fadan Allah alaihi salatu wassalam ya ce atat alayya ra'ihatun tayyiba sai ji wani irin kamshi yana busowa annabi sai ta mai mala'akar jibril ya ce ya jibril ma hadhihi ra'iha wannan wani irin kamshi ne haka daga ina wannan kamshi yake zuwa annabi yake tambayar mala'akar jibrilu ya ji kamshi ko ina faqala sai ce hadhihi ra'ihatu mashita ibnati fir'aun ai wannan kamshin da kake ji kamshi ne na wata mata wacce take wa yar fir'auna kitso yar fir'auna to wacce take mata kitso to kamshinta ne wannan ah abun mamaki makitsiyar yar fir'auna kun gane hausan to wannan kamshin nata ne menene labarin ta sai ce wa auladuha da kuma ƴaƴanta duk waɗannan kamshin nasu ne kala sai ce qultu wa ma sha'nuha menene labarin su menene labarin ita wannan mata menene labarin yaranta sai mala'ika jibril ya ce bayyana matan shiko ibnatu fir'aun za ta yaume wata rana tana wa 'yar fir'auna kitso ku ji wannan kisan da kyau ya ce tana cikin gidan fir'auna tana wa 'yar fir'auna kitso istaqatat almizra min yadayha sai kibiyan da take ainihin kitson da shi sai ya faɗi ƙasa da kibiyan ya faɗi kun san kibiya na kitso ai ko ba kibiya na harbi ba da ya faɗi ƙasa sai ita wannan matan ce ta ce bismillahi za ta ɗauka ta ce bismillahi to a gidan fir'auna kuma ba yadda da Allah ba ita kuma ta ce bismillahi sai ita yar fir'auna sai ta ce abi babana kenan kike nufi ko wani daban kala ta ce la walakin rabbi wa rabbu abikin lahu Allah shi ne Ubangiji na shi ne Ubangijin babanki babanki ma ba Allah bane ba kawai ƙarya yake mana sai ita wannan yarinyar ta ce akhbiruhu bi zalika zan fa gaya mishi ga abin da ya faru kala ta ce na'am ki gaya mishi fa akhbara sai ta bashi labari wannan fa da take min kitso din fa naji tana bismillah ta yi imani da annabi Musa kenan ina fata an gane yanzu ta ce kai ba Allah bane ba, ne ba. sai ce aje a kamo ta fada ah aka zo da ita faƙala fir'auna ce ya fulana ya wance ya kira sunanta ya ce wa inna laki rabban gairi kina da wani ubangijin da ba ni ba ƙala na'am ta ce kware da gaske rabbi wa rabbuka Allahu ta kalli idon shi ina fata an gane ka san hadisi ya tabbata annabi yake faɗa alaihi salatu wassalam yace babu gaskiyan da ya kai ka faɗi gaskiya a ba- a gaban azzalumi shugaba ka kalli shugaba azzalumi ka ce an yi zalunci ba a kyauta ba ina fata an gane in an yi kaza a dinga kyautata mutane wannan abu ne mai kyau ba kawai ka je ka ce ba a ma- a musu addu'a Allah ƙara ɗaukaka wannan munafunci ne kawai an gano wani abin da kyau yana da kyau an ji a dinga musu nasiha ko da ba yi zafi ba dai ka ɗan ja ayoyi da hadisai wanda zai ɗan ratsa shi amma kawai aikin ku addu'a kawai ku musu addu'a kullum Allah ɗaukaka ku to a ɗaukaka je ina aje jahannama a a dinga musu dai nasiha ana gaya musu gaskiya addu'a ma sai a musu Allah ya shirye ku da mu da ku gaba daya Allah ya sa muku imani da tausayi a zukata wannan shine addu'an da ya kamata amma ba Allah ya ɗaukaka ku ba Allah ɗora ka akan makiyanka yau ku ne makiyan nashi waɗannan malaman su ne makiyan shugabanni wallahi tallahi Allah ya kiyaye sai ta kalli fir'auna ta ce da shi rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na shine Allah kuma shine ubangijinka fa amara bi baqaratin min nuhasin fir'auna sai aka kawo ta irin tukunya akwai ta tukunya da za ku ga ake amfani da su a irin kasashen Pakistan wa- gari guda za ga tukunya mutane ke kewaye ta suna gaure abincin da ke ci sai sa aka kawo irin wannan tukunya aka haɗa wuta aka zuba ruwan zafi sai da ya fara ta farfasa aka kira ta to za ki bar allah naki ki imani da fir'auna ko kuma ta ce rabbi wa rabbukallah fir'auna ya ce to a fara jefa 'ya'yanta an san uwa da son ɗa ƙila za ta janye a kamo na farko a wurga ta ce rabbi wa rabbukallahu a kamo na biyu a wurga kin amince ta ce rabbi wa rabbukallahu sai da aka zo na ƙarshe yana hannunta daga shi sai ita aka jawo ta ana ja tana ja sai ɗan sai ya magana ya ce ya mahaifiyata kar ki ja da baya ya ce ki je ki shiga aljanna za mu tafi ya ce azaban jahannama ya fi sauƙi akan ya ce wannan azaban ya fi sauƙi kan azaban jahannama mu haƙura mu shiga wannan mu tafi aljanna ya fi akan mu yadda fir'auna ne allah mu tafi jahannama dan sai ya karfafa mata gwiwa sai ta ce wa fir'auna to ina da ainihin zan yi roƙo guda ɗaya a wurinka ya ce menene ta ce roƙon da nake da shi guda ɗaya tak idan aka gama kashe mu da ni da ‘ya'yana a tattara ƙasusuwanmu gaba ɗaya kaf abun ne mu aure ɗaya a sa shi a cikin likafani guda ɗaya abun ne wannan alfarma ita kaɗai nake nema kamin alkawari to ku ga duk iskancin fir'auna ya ce mun muke alkawari kuma za mu cika miki kuma fir'auna ya zartar da wani alkawari da aka kashe ta ya ce to mu cika mata fa alkawarin da muka mata duk iskancin kafuran da ba sa karya alkawari ku ga bambancin su da musulman yanzu kafuri a da in ya maka alkawari wallahi ba zai ci amananka ba amma a yau musulmai goma za ka yi alkawari da su in allah da guda tare sun disappointing ɗinka musulmai a cika masallaci kuma sallan juma'a da sallan idi ka ɗauki abu sufyan matsayin shi na kafuri kuma wanda yake adawa da annabi wanda in zai samu yadda zai kashe annabi a lokacin yana so da sarkin rum ya kira shi ba mu labari game da wanda ya fito a garin ku yana cewa shi annabi ne yaya kaza din shi yake sai ya bada labari ai kaza ne tun da aka fara tambaye shi har aka gama biyu wa annabi ƙarya ba ya ce an zo gabar da na dan samu kofa da zan ɓata annabi ya ce amma sai na cina kar a ruwaito a tarihi abu sufyan ya taɓa yin ƙarya don allah ka ji ina fata an gane kafirai ne fa waɗannan ba musulmai ba don allah haka muke a yanzu ina fata an gane to shi yasa dole mu gyara kar kullum muna zagin shugabanni mu ma haka muke don wannan ita ce matsalar mu a zauna a tsine wa gwamna a tsine wa sanata a tsine wa dan majalisa a tsine wa minista tsine wa masu kuɗi tsine wa kowa kuma kai ma tsinanni ne wannan shine gaskiya ma- to ka tsine wa kowa a'a kai din na kirki ne shine abun tambaya wani talakan fa aka bashi dama sai ya fi gwamna barna shi ba cinye du ba ka shaidu zai zamo Allah kiyaye to ya kamata mu zamo mu ma mutanen kirki dan in muka faɗa Allah ya karba to kaga wannan mutumin a wannan mata da 'ya'yanta gaba ɗaya da aka jefa a wuta annabi da ya je Isra'i ya ce ya ji wani kamshi yana tashi daga gidan aljanna wannan wani irin kamshi ne mala'ika jibrilu ya ce kamshin matan da ke fir'auna kitso ne da 'ya'yanta gaba ɗaya wannan kamshin ne yake tashi ina fata an gane to kaga ita ma jaririn ta yayi me yayi magana to waɗannan kaɗan ne daga ciki ina ganin ya kamata mu tsaya sai wata gaba kuma za mu sake ƙaro sauran an gane ko wannan muna faɗa ne dan a san cewa annabi isa ba shi kaɗai taɓa magana ba a tarihin musulunci an samu waɗanda suka yi magana annabi ya bada labarin su cikin hadisai kuma ingantattu alaihi salatu wassalam kai tsaye za mu shiga cikin karatu mai allah ya ce
بسم اللهم آمين.
الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa zukur fil kitabi ibrahim ya kai wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam wa zukur ka bada labari wa zukur ka ambata mun faɗa rannan da muka fara karatu wannan wawun ɗin wawul atsafi ce atsaful qissati alal qissa tunda aka ce kaf haya ayin sad zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya aka bada labari aka gama kissa ce sai aka ce wa zukur fil kitabi maryam wawul atafi ne kissa akan kissa sai aka ce wa zukur fil kitabi ibrahim duk wannan wawun din ana ce mishi wawun ne na atafin kissa akan kissa ko atafin jumla akan jumla ina fata an gane dama atafi da wawun yana nuna jera labari ne ba jera wanne fara faruwa ba sannan uzkur din fi'ili ne na amri uzkur anta kenan fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban taqdiruhu anta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce fil kitabi alifun da lamun din na ma'arifa ne ana nufin alqur'ani wa zukur fil kitabi ibrahima ai ka bada labarin annabi ibrahim a cikin alqur'ani ka bada labarin jaruntan shi ka bada labarin gwagwarmayin shi ka ba da labarin ainihin abubuwan da ya faru da shi don kai karan kanka ka ɗauki darasi sannan al'umman ka masu ɗauki darasi an ba wa annabi labarin annabi ibrahim ba don komai ba sai saboda yana cikin damuwa na shawa da abubuwa na tashin hankali da 'yan uwan shi irin su abu lahabin da suka sa shi a gaba da sharri da munafunci da ɓatanci to kar ka damu annabi ibrahim shi da babansa ma ya fara bugawa ka kwantar da hankalinka ya kai wannan annabi mai girma ya kai ɗan gatan Allah ka ba da labari cikin littafi dangane da annabi Ibrahim innahu kana siddiqan lalle sha annabi Ibrahim ya kasance siddiqan mai yawan gaskata ubangiji shi shine siddiqan ba mai gaskiya ba a mai yawan gaskata ubangiji shi as-sadiqu shine mai gaskiya as-siddiqu mai yawan gaskatawa ina fata an gane shi yasa a- al-busiri a cikin alburda yake cewa wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarafin min al-kuffari an wa ami yace fasidiqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi yace fasidiqu manzan Allah kenan shi kan shi ne gaskiya yana cikin kogo wasiddiqu abubakar kenan mai gaskatawa su biyu suna cikin kogo ina fata an gane shine fasidiqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghadi min min arimi yace wiqayatul lahi khairun min mudha'afatin wa an mudha'afatin a takaice dai as-siddiqu shine mai yawan gaskatawa annabi ibrahim ya gaskata ubangijin shi ai babu gaskata wanda ya kai yayi mafarki an ce ya yanka dan shi kuma ya daita shi ya kira isma'il to kai isma'il akwai matsala fa amma ta alkhairi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai ɗana to ni fa na gani a cikin mafarki ina yanka ka me ra'ayinka kaga sai ce babu wannan mafarkin na shedan ne ko ba ka ba ya ce ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirina ya ce ya babana zartar da abin da aka umarce ka da shi ai wahayin annabawa ba tatsuniya bane ba umarni ne daga Allah ya ce kawai ka yanka ni ya sa Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin su biyun gaba ɗaya sun sallama aka kwantar da shi za a yanka wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya aka ce lalle ka gaskata mafarkinka shine as-siddiq din yayi mafarki kuma ya yadda bayan ya zo zai yanka din sai ga shedan yace kar ka yanka danka sai ya dau dutse sai ya jefe shi ina fata an gane sai ya gudu ya can gaba ya sake tsayawa kar ka yanka danka sai ya ƙara bin shi sake daukan dutse ya jefe shi shine jamrat da suke mina ga wanda ya taba zuwa aikin makka a wannan wurin abun ya faru daga na aka samu jifan shedan ainihin a cikin aikin makka to ana Allah ce innahu kana siddiqan lalle ya kasance as-siddiqu ke yasa Allah ce wa idhibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarrabi annabi ibrahim da waɗansu kalmomi i wannan yayi i wannan Allah ce fa atammahunna duk sai da ya cika su ba abin da aka ce mishi bai aikata ba kisa Allah ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin aka ce ibrahim ya kasance al'umma shi kadadin al'umma ne jagora shugaba abun koyi saboda yanda dinga gaskata Allah a bashi umarni ya bi a bashi Allah yake cewa waja'alna fi zurriyatihi man nubuwata wal kitaba tun daga kan annabi Ibrahim duk wani annabi da yazo jikan shi ne ke sa ka ce mishi abul anbiya'i baban annabawa jikan shi jikan shi har zuwa kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam saboda ya bi Allah sau da kafa innahu kana siddiqan lalle ya kasance mai yawan gaskata ubangijin shi nabiyan kuma annabi bayan an faɗi wannan matsayin nashi da kirari sai Allah zai fara ba da labari idh qala li abihi ya abati a lokacin da ya ce wa mahaifin shi ya abati asalin shi ya abi to idan aka cire ya ul mutakallim sai a kawo ta'un ya abati madadin ya abi ai ya mahaifina ya babana da girmamawa da tausasawa ya san baban shi kafuri ne bautan gumaka yake amma yana ya abi bai ce ba kai mai bautan gumaka saboda shi annabin Allah ne amma duk da haka yana bin baban shi sau da kafa ina fata an gane to babu wani matsayi da zaka samu a duniya na kuɗi ko na mulki ko na boko ko na digiri ka rena mahaifinka wallahi kai hasara ina fata an gane ka banu ka lalace ka taɓe duniya da lahira dole ka bi iyayenka duk matsayin da ka kai ko sarkin maka in yana da mahaifi ko mahaifiya dole girmama su to sai ce ya abati ya babana lima ta abudu ma la yasma'u dan me kake bauta abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yuguni anka shay'an kuma baya wadatar da kai komai kawai gunki ne da kai ka kera shi da hannunka yasa wani balarabe yake cewa bayan ya musulunta a cikin sahabbai yace dukkanin sahabbai kaf babu wanda gunkin shi ya more shi kamar shi yace shi kan gunkin shi ya mishi amfani yace duk wani wanda ya bauta gunki bai ci amfanin gunkin shi bai ci amma ni a ni kan na more yace saboda shi gunkin shi na dabino yayi ya kera gunkin dabino ya daka dabino ya zuba zuma ya kwaba sai ya gina gunkin shi da shi kullun yana addu'a ya tashi tafiya ya sa shi a cikin jaka dama suna yawo da allolinsu yace yana cikin tafiya guziri ya yanke mishi ba abinci kuma ba kuɗi ya ce sai fito da gunke shi ya ajiye shi ya durkusa ya ba shi haƙuri ya ce sai ɓalli ƙafa ɗaya ya ce ya cinye abin shi ya sha ruwa sai ya ci gaba da tafiya dare ba abinci ya ƙara ba shi haƙuri ya duk kirarin da zai mishi ya ɓalli ƙafa ɗaya ya ce kan na je inda zan je ne gunki na ya ƙare ya ce in na tuna son ce lallai gunki na ya amfani to sai ce dan me kake bauta wanda baya ji baya gani baya amfanar da kai komai sai ya ce mishi me ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya sake ce mishi ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi lalle ni fa wani ilimi ya zo mini malam ya taka irin wanda kai bai zo maka ba wato ina karban wahayi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai kuma baka da wannan ilimin fattabi'ini don haka ka bi ni ahadika zan shiryar da kai siraɗon sauyin hanya madidiciya amma wannan hanyar da kake bi akwai matsala a cikinta kaga kalmomi na tausasawa babu rashin kunya a ciki babu ainihin nuna gadara da isa a matsayin shi na babban annabi ya ce haƙiƙa ya babana wani ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba to a wannan gaban shi ne duk lokacin da mutum yake da wani ilimi kar a kalli shekarun shi ina fata an gane a ce kai yaran banza ku raba da su ya sha aka haife su ashe ilimi ba yarinta bane ba ilimi karantawa ne idan ka shekara ɗari ɗan shekara ashirin ya karanta ka saurare shi ke sa ce inni kad ja'ani min ilmi kuma ka san wannan fa ilimi kaɗa ake wannan abu amma idan yaro ya kuɗi ba a mishi wannan abu haka da ko ba haka ba sai a ce yaro da kuɗi abokin manya amma idan ya yi ilimi kuma ya jawo hadisai da suka saba wa al'ada a ce yaran banza masu sabon addini wannan ilimin yara ne ya kamata can ma a ce kuɗin yara ne an gane ko to shi ne ce ilimi ya zo mini wanda kai bai zo maka ba lalle babana ka bi ni zan shirya da ka hanya madaidaiciya ya abati ya mahaifina la ta abudu shaitan kar ka bauta wa shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle shi shaitan ya kasance dangane da ainihin arrahman mai rahama shine Allah asiyan mai saba mishi ne shi shaidan baya bin Allah don haka kai ma bai kamata ka bi shi ba yasa Allah ya ja hankalin duniya gaba daya ya ce ya bani adam la ta'budu shaitan ko kuma alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan ya ku ƴaƴan annabi adam ban yi alkawari da ku ba ko kuma ban wajabta muku ba ta kar ku bauta wa shaitan to kaga alam ahad ilaikum ya bani adama kaga duk duniya kowa kenan ya ku yayan annabi adam la ta'budu shaitan kar ku bauta wa shaitan shine nan yace la ta la ta'budu shaitan ya babana kar ka bauta wa shaitan ya sake ce ya abati ya mahaifina inni akhafu lalle fa ni ina jin tsoron an ya masaka azabun minar rahmani azaba ta same ka daga arrahmanu kaga yana ta amfani da kalmar arrahman ina fata an gane mai rahama mai rahama dan baban shi gane cewa fa Allah yana son shi shi Allah da ya ce abishin rahama ce Allah da ya ce mishi da'a rahama ne ba wai so yake lalle karfa karfa yake wa mutane ba to shi yasa yake cewa ya kai mahaifina la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu ya babana ni ina jin tsoron an yi masaka azabun minar rahman azaba ta shafe ka daga arrahmanu wanda shine Allah fatakuna lil shaytani waliyan ka kasance waliyi dangane da shaydan ka zama mabiyin shaydan ka zama mai kaunan shaydan ka zama majibincin al'amarin shaydan wato yana ƙara tabbatar babansa cewa bin shaydan babu alkhairi a ciki yasa Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan maridan ba abin da suke kira face inasan mataye wa in ya da'una illa shaitanan marida ba abin da suke kira sai shaidan mai kangare wa Allah shine marida annabi ibrahim wannan dangane da baban shi kenan ya kuma mutanen shi gaba ɗaya kaf ya kalubalance su ya ce da su a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma ya kira baban shi ya ce wa idh qala ibrahim labihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka qaumaka fi dalalin mubin yace ya babana azara sunan mahaifin nashi kenan akwai maganganu da yawa da ake kawo cewa ba baban shi bane kawun shi ne babban shi ne wane ne a marikin shi ne duk qur'ani bai zo da wannan ba ina fata an gane qur'ani dai ya ce baban shi ne kuma inda lalle kawun shi ne da qur'ani ya faɗa ina fata an gane wannan yana nuna cewa Allah ake bi ba kowa ba a wurin ibada ba a bin kowa in dai wurin bauta ne ba ka bin iyayenka ba ka bin malamanka ba ka bin shugabanninka kana bin mai Allah da manzo suka ce ne wannan kuma bai hana ka girmama su ka musu ladabi da biyayya kamar yadda muka faɗa jiya to annabi ibrahim ya kalubalanci duniya gaba ɗaya wajen cewa kar abota wa kowa sai Allah a ƙarshe da ya ga abun ba zai yiwu ba sai cuta abin da ya kamata shine gumakan duk ya rusa su ya ɗauki gatari ya dinga sara gumaka sai da ya gama da su gaba ɗaya a cikin wani coci saura ƙwaya ɗaya kaf sai ya ɗauka tarin sai ya rataya mishi aka zo to man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin waye kashe gumakan mu allolin mu lalle wannan azzalumi ne qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim aka ce ai akwai wani saurayi dama mun je na ambaton fa sai ya kai gumakan na hari wani dan kunar bakin wake ne suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashaduna to aje a kawo shi a masa tambayoyi a gaban mutane don kowa ya shaida a an tafalta haza bi alihatina ya ibrahim yace a bal fa'alahu kabiruhum haza ce ai babban sunan ba gashi nan daga tari ba ai shi ya kashe su ai fas'aluhum in kanu yantiquna a tambaye su mana su yi bayani daga nan kowa ya fara zazzara ido dan ba za su yi magana ba da suka rasa abin da za su kace harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina ya gama da su suka ce abin da za a kawo a kama shi a kona shi to kaga ya kure su da hujja dama idan hujja ta kare sai a tada rigima suka ce harriquhu kawai a kashe shi a kona shi to amma anan da yace baban shi ya baba kar kai kaza kar kai kaza ga amsan da baban ya bashi sai ya ce da shi me
عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا أنا سبب يتي قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا كان نبي إبراهيم yanzu shin gumakan namu ko allolinmu kake kyama a ragibin an ta'an alihati domin shi kalmar ragiba yakan yi ta'addi da an yana kuma ta'addi da fi yana ta'addi da an alifin da nunu idan ya yi ta'addi da an ana nufin kyama famar ragiba an sunnati falesa minni wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu to shine aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu shin gumakan namu kake kyama allolin namu kake kyama la'in lam tantahi in har baka bar wannan da'awan naka ba la'arjuman naka wallahi sai na jefe ka zan sa a ɗaure ka a ta jifan ka da duwatsu sai ka mutu wa hajurni maliyan ka ƙaurace min har abada ba ni ba kai kamar ya disonin ɗin shi kenan ina fata an gane ya ce wa hajurni maliyan har abada ka ƙaurace ban so na ƙara ganin ka to ka ga baban ya ɗau zafi ko ba haka ba duk ladabin da ya mishi da tausasa kalamai da biyayya da maganganu na kyautatawa amma sai ce la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya in baka kaurace min ba in baka daina abin da kake ba na wai kai annabi ne ana maka wahayi an baka littafi a daina bautan gumaka iyaye da kakanni muna yi to la arjumannaka wallahi sai na jefe ka wa hajurni maliyan yace ka kaurace min me yace da baban shi qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك إيش أمنشن الله يتبتع أكنك يا بابانا سلام عليك أمنشن الله يتبتع أكنك يا مهيفينا ku kalli dan Allah wani irin ladabi da baban ya ce zai sa a kashe shi idan bai bar wannan da'awan na musulunci ba ya masa rashin kunya ko kaɗan ƙala salamun alaika amincin Allah ya tabbata a kanka sai ce sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wurin ubangijina ka ji wani ƙari kuma zan roƙi Allah ya gafarta maka sa'astaghfiru laka zan nema maka gafara a wurin Allah innahu kana bi hafiyan sai ya ce da shi me wa atazilkum وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي Hmm.
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي to شقيا a nan da ya ce da shi zan nema maka gafaran Allah domin shi Allah ya kasance hafiyan ne wanda yake ya min alkawari in dai na roƙe shi zai amsa min kaga yana da yaƙinin in ya roƙa Allah zai karɓa ya roƙa ko bai roƙa ba ya roƙa a cikin suratu Ibrahim cikin suratu Ash-Shu'ara yace rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin sai yace me وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم kaga sai ce waghfir li abi ya Allah ka gafarta mahaifina innahu kana min ad-dallin babana kasance a cikin batattu a cikin jahilai to kaga ya nemi Allah ya gafarta wa baban shi a cikin suratu ibrahim ya ce rabbi gifirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mini ka gafarta wa iyayena ina fata an gane to yayi ta addu'a yana nema mishi gafara amma karshe Allah ya bar shi Allah ya hana shi sai Allah ce wa ma kana sigfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim ina fata an gane ya ce annabi ibrahim ai bai nema wa mahaifin shi gafara ba illa an mau'idatin sai na dan wani lokaci wa da ha iyahu amma falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi amma da ya bayyana masa karara baban shi ba zai musulunta ba ba zai yi imani ba ya samu wahayi daga Allah tabarra amin sai ya kaurace baban nashi ina fata an gane to shi yasa da wannan ne malamai suke cewa duk mutumin da bai mutu a musulunci ba haramun ne ka mishi addu'a wannan aqida ce ta musulunci tana alaka da tauhidi musamman yan boko mu suna fadawa cikin wannan kuskuren idan wanda ba musulmi ba ya rasu kai duk dabaran da zaka yi Allah ba da hakuri ka shi wani kuma kai abun bai daɗi ba ka sannun mu fa sannun mu da hakuri duk abin da zaka yi ina fata an gane kai Allah ba da hakuri kuma ya halatta Allah samu cika da imani sai kai wannan ina fata an gane ka Allah samu cika za- kuma za a ce amin ina fata an gane yanzu kana addu'an da ni da ku ma Allah sa ku musulunta duk mu cika da imani amma ka mishi addu'a wallahi haramun ne wato aqida ce ta tauhidi yan uwa ku yi hakuri saboda duk wanda ya mutu a- bai mutu da kalmar shahada ba ya karyata qur'ani ya karyata manzon Allah wallahi yayi hasara ka gode wa Allah da ya baka wannan abu kyauta ba dabaran ka ba ba iyawanka ba to kar ka yi wasa da shi amma duk wanda bai mutu a musulunci ba haramun ne a mishi addu'a wannan aqida ce Allah ne da annabi suka hana ba wani malami ne ya hana ba ba malamin da ya isa ya hana amma Allah ne ya hana manzon Allah ne ya hana yanzu kafin ka ce ai malaman sun ce ce ne Allah ya ce Allah ne bai kyauta ba a wurinka shi da ya halicce mu ya halicce su annabin ne bai kyauta ba shi da Allah ya aiko shi a wurinka amma fa ina fata an gane alaihi salatu wassalam to sai ce wa a'tazilukum yace zan kaurace muku wa ma tad'una min dunillah da abinda kuke kira wanda ba Allah ba wa da rabbi zan kira ubangiji na saboda ku gumaka kuke bautawa yace asa da sannu Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya saboda kan na zamo mara arziki dangane da kiran ubangiji na dangane da addu'a game da ubangiji na idan na biye muku ni da ku gaba ɗaya za a taru a lalace saboda haka wa a atazilukum zan kaurace na bar inda kuke to wannan yasa annabi ibrahim sai ya hijira ina fata an gane ya bar inda yake malamai sun yi maganganu ina wannan abun ya faru wasu malamai sun ce ya faru ne a yankin harran wanda yankin harran kuma an zo yana cikin ƙasan toki yana bodan toki da iraki ina fata an gane a inda aka fi ibn taimiya na manta sunan garin amma yana wannan yankin harran wasu malamai suka ce abun ya faru ne a cikin ƙasan iraki a yanzu a lokacin da ya hijirawa ta zulkum din nan ya koma na cikin falastin a nan ya ci gaba da rayuwa amma annabi ibrahim ya yi tafiye-tafiye da yawa ya zo har ɗakin ka'aba ba ma ɗaya ba ba biyu ba ya shiga misra ya yi yawace yawace ya ji har damascus a cikin ƙasar syria a yanzu amma da inda ya rayu har ya koma ga allah abun ya faru ne a cikin ainihin ƙasan ainihin syria ina fa cikin ƙasan palestine ko kuma falastinu malam so sarami ce na lokaci ya cika malam su ma na'am falon ma ta zarahun bari mu karanta aya daya اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ya ce falamma ta zarahun a lokacin da ya ƙaurace musu wama ya abuduna min dunillah da abin da suke bota wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka masa baiwa muka masa kyautan na annabi ishaqa da annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kowanne daga ciki mun sanya shi ya zamo annabi kaga wata daraja bayan ya ƙaurace mahaifin shi ya ma bar ƙasan ya koma wata ƙasa daban Allah sai ce mai wahabna lahu ishaqa sai muka mishi kyautan annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su kuma kowanne daga cikin mun sa ya zama annabi to wannan gaban tana da muhimmanci kwarai da gaske da abin da zai biyo baya a nan malamai suna da sabanin cewa da annabi isma'il da annabi ishaqa wa aka fara haifa sai wasu malamai suke cewa tun da an ce falamma ta zalahum a lokacin da ya ƙauracewa yan uwan nashi da mutanen shi ya yi hijira wa ma ya abudu na min dunillah da abin da suke bauta wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa kama aihuwan shi na fari kenan Allah ce sai muka mishi kyautan annabi ishaqa to amma wannan zamu mai da raddi gobe insha Allah mu faɗi abin da ya fi ƙarfin dalili dangane da wannan matsalan daga nan kuma shiga kissa annabi Musa a takaice da sauran annaba kuma da za su biyo baya abinda mu karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah man afuwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh